الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد uwa masu kallonmu da sauraronmu mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yawa yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan kafa eh, mai albarka wato gidan t- talabijin da rediyo na banfere a yau muna ranar juma'a 4 ga watan Rab- eh, jimadal akhirah eh, shekara ta 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan eh, ɗaya shekara ta 2022 miladiya a a daidai wannan lokaci na a dukkan mako wato ranar juma'a a, muna kasancewa tare da babban malaminmu a sheik abdulmalik الماجر cikin المعلمين tattaunawa a kan abin da ya shafi addininmu na musulunci da kuma rayuwarmu ta yau da gobe akramakallahu yana tattauna mana a cikin mustalahat daban-daban domin samun wayewa cikin abin da ya shafi addinin addinin musulunci da rayuwa a satin da ya gabata ko satuttuka da suka gabata malam ya tattauna mana a cikin masail da suka shafi wasa'il ta'thir asbab nufuz ta'thir a yau bi iznillahi ta'ala malam zai tattauna mana wani mustalah wanda shi ma yana da alaka da wa'ancan mustalahat ɗin da aka gabatar shine mustalah na at-ta'thir wa ta'assur at-ta'thir wa ta'assur muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya wa malam jagoranci cikin abin da zai gaya mana ya masa taufiki da dacewa a akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta bonferai na kusa da na nesa da kuma ‘yan uwa da muke gabatar da aiki tare da su uh, waɗanda wasu masu gyara na'urori da kuma Malam Sani da muke tare da shi a cikin wannan studio ko plateau da suke cewa. Muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu ikon haɗuwa da ku. domin gabatar da darussa na mustalahat da muke a kansu wanda kuma lokaci ne sananne inda Allah ya bamu iko akwai rayuwa muna gabatar da wannan darasin Eh, satuttuka da suka gabata mun tattauna akan wasailu ta'thir sannan mun tattauna akan asbab nufuz at-ta'thir a yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu ɗan yi istidraki akan ɗaya daga cikin matsalolin da suka gabata sannan mu shiga cikin at-ta'thir wa ta'athur da izinin Allah subhanahu wata'ala sati da ya gabata mu samu damar gabatar da karatu ba saboda uzuri da ya gitta na balaguro to kuma wannan insha Allah ta'ala na san yan uwa sun ga an sare diffusion uzuri ne ya gitta na balaguro kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an yi balaguron lafiya an kare lafiya to kamar waɗanda suka bibiye mu sati kafin wannan tunda wancan sati da ya gabata ba a yi karatu ba mun tattauna daga ciki asbabu nufuz ta'thir ko ba haka ba mun ɗauko qadiyya ta ifsadul mar'a wanda yana daga cikin hanyoyin da turawa suka bari na wasailu ta'thir wanda za su yi tasiri gare mu kuma wannan tasirin ya tabbata a gare mu shine hanya ta bata ya mace ko ba haka ba to mun ba da misalai na cewa irin yadda mace uh, shubuhin da suke kawowa da irin yadda mace take da tasiri ga ɗa namiji ko ba haka ba mun kawo cewa komi matsayinka komi darajarka komi kimarka idan mace ta ce ka neme ta ba za a kalli wannan matsayin naka ba za a kalli cewa ita tana da rauni kuma za a kalli cewa kai baka wuce a cika ce ka ce kana son ta ba ko ba haka ba wanda mun bada misali na farko mutumin da suka fi kowa kima a cikin bayan Allah mutane su ne su ne annabawa to idan muka dibi annabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim lokacin da matar sarki ta ce ya neme ta tare da cewa shi bai neme ta ba ko ba haka ba kuma shaida ta ba da haka ayoyi cikin alkur'ani babu lokacin da za mu kawo bayani kan wannan amma dai a ƙarshe sai da ya kaso ta ƙarƙashin wannan matsala kaga gashi annabin Allah ne dan annabin Allah ne shine wato annabi Yaqub jikan annabin Allah ne shine annabi Ishaq tattaba kunnan annabin Allah ne ko kama kunnan yadda ake cewa a wani abin nan yanki na Hausawa shine annabi Ibrahim amma duk da haka sai da yi kaso tare da cewa kuma shi bai neme ta ba kenan kaga a shi idan annabin Allah ya haɗu da wannan matsala ina ga wani malami don mace ta yi masa kage ko sharri ta ce ya neme ta yana yi waka gaskiya take yana ƙarya take yi to amma abin da nake son mu fahimta anan ba duk matar da ta ce wani mutum ya neme ta ba zai nuna cewa a da gaske ne tana yi wa ita ce ta neme shi amma don ta kare kanta ne mun fahimci wannan da ke ko malam yana nuna wannan ba sai kana ba sai mai laifi ba ne ke iya je gidan eh wannan kwarai da gaske ba ma shi nike so ni in kai gare shi ba ni abin da nike so in kai gare shi ba duk wanda mace ta ce ya neme ta ba tabbas ya neme ta ina fata ana fahimta ta domin shi idan ma ka neme ta din idan baka neme ta din ba ta yi ma kage to ai wannan yana zama towa sanadiyar ka shiga gidan kaso to wannan shine tushen ai ina fata an fahimci ni kenan da tuhuma ma mutum na iya zuwa gidan kaso ba a sani ba ko laifin ya tabbata ko bai tabbata ba shi yasa wani lokaci suke cewa sai an je an yi bincike abu na gaba zan bada misali kuma ga masu don na bada misali ne ga annabawa da mutane da suke da alaka da addini ya kamata mu bada misali ga masu mulki kowa ya san shugaban kasar america wanda ake kira clinton bill clinton bill clinton ya zama shugaban kasar america a shekarunsa na ƙarshe duniya ta shaida a wanda suka saurari rediyo suka saurari media ko suka kallon tv sun kalli lokacin da wata mata ta yi masa kage ko ta yi masa sharri ko kuma ce aka tuhumce shi da ya nemi wata mata lokacin da bill clinton ta ce ya neme ta suka ce lokaci ne wanda ba ma yana shugaban kasa ba ina ganin yana da wani matsayi ne ko na gwamna ko wani abu a america to amma da yake yanzu matsayinsa ya kai a duniya babban matsayi kuma matarsa tana daga cikin manya-manyan ina ganin lauyoyi a kasar america duk da haka sai da ya zamanto ya yi kusa a tsige shi daga mulki saboda ta ce ya nemi kaga ba a kalli shugaban kasa ne kasa mafi ci gaba a duniya ba ta fuskar kere-kere ka gane ko power a cikin duniya puissance amma sai da abin ya kai shi shari'a kaga irin matsalar da ya samu a ƙarshen mulkinsa ta fuskar ya neme ta duk da yake ya neme ta cilastar da ita yayi har suna cewa akwai wasu bincike da aka yi an gano akwai maniyinsa a karkashin suturar ta dibi fiye da shekara nawa da abin da ya kama da haka kenan kaga kenan wannan yana nuna cewa mace tana da tasiri game da mi game da tafiyar al'amura kaga idan zama tun shugaban kasa America ya haɗu da wannan matsala to ina ga wani shugaban kasa wanda ba ma na America ba
shugaban kasar Gambia Gambia ko ma wane ne ma to yanzu mu zo kuma abin da ya shafi fagen kuɗi yanzu idan muka duba akwai wani shugaban banki na duniya wanda ake kira dks wanda ya so ya nemi shugaban kasar faransa wata mata ta ce ya neme ta a kasar america wadda asalinta ya kasar afirka ce wanda dai abubuwa suka ci gaba da fitina ta ci gaba da tashi wanda karshe dai an ce bai neme ta din ba amma sai da biya makudan kuɗaɗe kaga mai kula da bankin duniya kaga kusa an ce bankin duniya nan ne duk hada-hada ta kuɗi ta duniya ta ƙare asusun ba da lamuni na duniya to kaga sun ce a ƙarshe ta yi waya da waɗansu mutanenta an yi saurarenta ta waya take nuna cewa ƙarya ce ƙage ta yi masa bayan ta samu kuɗi a ƙarshe dai almuhimmu dai bai fita ba kuma wannan shi yasa bai samu damar neman shugaban ƙasa ba a ƙasar wato faransa zamanin sarkozy to kaga a takaice dai abin da nake son in ce wannan abubuwa ne waɗanda ba yau aka fara su ba kuma kada wani ya sa tsammanin don yana da wani matsayi ya kya mu'amala da mace wurin da akwai shubha saboda shi wanda yake so mai son ya ga laifinka ko da akwai shubha shi ba ruwan shi da shubha wanda zai iya kirkira maka laifi ina gama ya samu shubha malam ko a cikin addini an ce a nisance ta eh a nisance ta eh wai wato kamar haka ne a cikin addini an ce a nisanci shubha domin mi domin kariya ga mutunci da addini kamar da zo cikin hadisi fa man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada to mun zo ga matakan da ake bi wajen bata mace kuwa hanyoyin da ake bi wajen kai ga zina yadda mun ka kawo su bunce shauƙi yayi wani baiti kuma kafin shi ina ganin akwai su da ba wanda suka yi su nazaratun abu na farko shine kallo faftisamatun sai murmushi fa salamun sai sallama fa kalamun sai magana fa mau'idun sai daukar alkawari appointment ko kuma rendezvous fa liqa'u sai haduwa aje a hadu mun ka kara guda fa fasadun na sai banna ta abu eh wanda mu muka kara shi amma ba mu ce dole kuma sai mutum ya karba ba eh ra'ayi ne ko ba karba ba dole ah ka san shi ra'ayi in ka ka ra'ayin ka baka cewa dole mutane sai sun dauka kowa ne ya tsaya duba gani in ya masa ya dauka in bai masa ba ya aje magana ta rige ta kari eh musulunci wannan kuma shi yasa alqur'ani yace wala taqrabu zina kada a kusanci zina Allah bai ce kada ayi zina ba domin mi domin kusantar zina zai sa ayi zai sa a abka a cikin ta ina fata ana fahimta ta kafin wannan akwai hadisai ma da suke nuna cewa waɗannan abubuwan suna faruwa kaga idan muka duba hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm ad-din cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim akwai riwaya ma wadda ta zo cikin wato musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa an rubuta ma dan adam rabonsa na zina la mahala kutiba li ibn adam hadhuhu min az-zina la mahala dan adam yana nashi rabo na zina babu wani makawa sai ya shafi wannan nashi ido suna yin zina fa ainani zinahuma an nadhur ido zinarsu shine kallo wal lisan zinahul mantiq shi ko halshi zinashi shine mi furuci yayi magana kalamai na batsa ko kore magana ma da mace ta fuskar mutum yana son ya samu alaka da ita wadda tana yiwa ta kai ga zina ko ba dole magana ta batsa ba tunda bude magana kadai shi kan shi wani abu ne ina fata an finci ni sannan ko wan nafsu tamanna rayuwa tana bukata to wal farji yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu farji shi ke gaskata wannan ko shi ƙaryata shi idan muka dibi riwaya ta wanga ta riwaya bukhari da muslim ce riwaya ta imam ahmad ta zo ta yi bayanin waɗansu abubuwa waɗanda ta ƙara da su wanda kuma ba matsala bane domin za ta ƙara fassalawa ne ko ta ƙara wani abu wanda babu misali riwaya ta imam ahmad ta rununa shi abin nan hannaye suna da zina shine albatshu damka lokacin da kinin ya kai mutum zai damka ina fata ana fahimta ta sannan su kuma arrijilaini suna da mi suna da tasu zina shine almashi su je su kai inda za a yin zina alfamu alqubulu an gane ko shi ko baki yana da alqubul sumbanta to kaga can ya ce magana nan ko ya ce sumbanta a babu matsala ai daga maganan ne za a kai inda mi za a kai inda za a yi sumbanta na fata ana fahimta ta domin waɗanda ba su fahimci tafiyar na soshi ba kamar ayoyi da sai sai ka iske wani lokaci suna cewa a to yasa nan aka ce kaza nan aka ce kaza in ka ji lafazi ya zo da unas ya zo da wani abu tana yiwa can ga abin da yake nufi nan ga abin da yake nufi wani wuri sai Allah ce tilka hududullahi fala ta'taduha wani lokaci sai ce tilka hududullahi fala taqrabuha kaga fala ta'taduha kar ku ketare iyaka ma'ana in har ka kai bakin iyaka to kakka ketara fala taqrabuha to kakka kusa shine mafi dacewa da kai shi yasa da yazo ba wajen zina ko zaccen abin da ya shafi jima'i sai ce fala ta qarabuha kakku kusanta don shi in kana kusanta jima'i fada za kai amma da yazo wajen saki sai ce fala ta ataduha domin mi domin abin da ya shafi saki abu ne wanda wani lokaci kana da iko akan shi fiye da mi fiye da abin da ya shafi kusantar mace ba wai banza ne alqur'ani yake amfani da lafazza ba koko nasoshi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko malamai waɗanda suke magana waɗanda Allah ya ba ilimi shi yasa sai mutum ya taka tsantsan wajen fahimtar nasoshi kada ya je ga abu kamar kuskure na tana yiwa shi ne bai fahimci abin da kyau ba wallahu ta'ala a'lam to waɗanne matakai musulunci ya ɗauka musulunci ya ɗauki kore mataki kaga game da kallo tun da nazaratun da shi ake fara sai Allah ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun kaga an fara da kallo an ce ni musulmi su ya kauda idon shi an gane ku kamar yadda muka faɗa cikin wani hadisi fala tutbi'u an-nazratu an-nazra kada kallo ya bi kallo ma'ana akwai kallon da da fuskar ka ta doshi mace ka san mace ta kana iya kaudawa ko ko abin da zo kai tsaye amma kallon da ba a so shine kallon da zaka kura ido sai ka fahimci duk mahasinul mar'a ka fahimci hancin ta yaya yake bakin ta yaya yake ido yaya yake ya kaza ya kaza ina fata ana fahimta ta to kaga wannan abu ne wanda yake da hatsari mun ba da labarin wani malami a Najeriya da ake kira Imam Qarrawi da yazo kan wannan hadisi fala tutbi'u an-nazratu an-nazra yake cewa to an ce kallo guda kake da shi fa inda lakal ula wa laysa lakal thaniya na'am yace to tunda guda ne yace to yanzu idan ta biyo ka kura ido yace to na farko ka kai kibci idan ka kibta ka koma kai na biyu na'am kakka juya fuskar ka dama ko hagu na'am domin in ka juya ka dawo kai na biyu ce to ka tsaya cak duk cikin gudana sai ta sha kwana dole kenan dai ba za a samu damar kallon ya ce eh inda za a bi wannan ka'ida idan za a bi wannan ka'ida ai kallon da ya gitto kaucewa ake yi Kwarai.
to kaga wannan eh, abin da ne matakar da musulunci ya dauka kenan game da muryar mace kuma in ma ta kama za ta yi magana kaga musulunci na farko sai ya ce kallo na biyu ya hana fita ta farko ma fita ce ya hana wa qarna fi fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula a zauna cikin gida kada a fita sai in akwai uzuri wanda zai bada dama a fita wajen zuwa neman ilimi ko ba haka ba wani aiki aiki a cikin gidaje ko wani aiki wanda na likitanci ko aikin da shari'a musulunci ta yadda mace ta yi irin shi da kuma ka'idodi na musulunci a a sa sutura wanda musulunci ya dace ba tare da an yi cakuɗa da maza ba eh, ba tare da an keɓanta da maza ba ba tare da an sa wani turare ba ko da an sa sutura irin ta addinin musulunci ko an saka wasu takalmi ko wata munduwa ta kafafuwa ko da abu wanda ke ɗauka hankalin maza ina fata ana fahimta ta a zamna a gida to in fitar ta kama to kullil mu'minina yaghuddu min absarihim a kauda ido idan kuma magana ta kama dole sai an yi magana tunda akwai sauti sai Allah ce fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ai kasa kasa da murya kuma kada ai murya mai si- wato siririyar murya wadda za ta sawa mai shawa eh, marad wasu sun ce munafinci wasu sun ce kuma eh, sh- eh, shawa ta zina sai ya sa tsammanin mace irin tasu ce kamar karya murya kamar karya murya an gane ko to kaga ko ba makarya murya ba kalmomin da ma za a amfani da su domin magana tana da tasiri ta fuska biyu ta fuskar lafazi ta fuskar uslubi ma'ana ke yawa ta fuskar eh, lafazi da ma'ana na fata ana fahimta da domin wata kalima da mace ta faɗi ta kasan fasika ce sannan wata murya da mace ta karya ta kasan fasika ce ina fata ana fahimta ta to eh, shi yasa nan ma malamai akwai mas'ala wanda ya kamata mu dan yi bayani kanta mas'ala ta muryar mace shin eh, al'aura ce ko ba al'aura bace da yawa daga cikin malamai sun ce asalin muryar ba al'aura bace amma yadda za a uslubin da za a magana da shi ko kalmomin da za a magana da su shine zai maida ta al'aura tunda idan muka duba eh, da yawa daga cikin eh, mata sun karantar da wasu daga cikin mazaje kuma sun karantar da su karatu ina fata ana fahimta ta to eh, mas'ala ce dai mai abin nan muryar mace eh, al'aura ce misali kamar kiran sallah kaga yana daga cikin abubuwan da suka sa aka hana mata kiran sallah wadansu suna ganin a'a saboda muryar mace tana iya zama matso al'aura suka ce a'a saboda ita kanta murya za ta iya jan hankalin mutane to amma idan mace ta daga murya ta abin ai yayi nauyi tun da murya za ta iya zama to al'aura ina fata ana fahimta ta amma in wasu wasu ne mata tana iya taimusu kiran sallah tana iya ba su sallah a zancen jamhur mace tana iya ba da sallah a- amma ba ta shiga gaba sai ta shiga cikin tsakiyar sahun farko kamar yadda dai malamai suka yi bayani da sauran abubuwa ba mudu'in mu bane ala ayyati hal dai kaji matakan da at-tadabirul waqiya to shi wannan at-tadabirul waqiya abu ne wanda yake mai muhimmanci na'am ɗalibin ilimi idan yana bincike akan wannan dama abin da ake bukata da al'asbab dalilan da ke sawa abu ya afku ko na kwarai ko ko na gari ko wanda ba na gari ba da almawani abubuwan da ke hana abu ya afku ko na gari ko wanda ba na gari ba ko alhawafis abubuwan da ke tunkuɗa ɗan adam ya aikata abu ko almu'awwiqat abubuwan da ke kange ɗan adam ya aikata wani abu an gane ko waɗansu malamai suna kiransu as-sawarif sannan kuma ko kuma eh, at-tadabir matakan da za a ɗauka don hana wani abu ya afku maudu'i ne wanda za ka iya fitar da maudu'ai fiye da dubu a ƙarƙashinsa domin ayyukan alkhairi suna da yawa na'am ayyukan sharri suna da yawa to in ka ɗauki waɗannan abubuwan ka ɗauki duk wani aiki na alkhairi misali littafin alkaba'ir na'am na imamu zahabi duk da ke waɗansu malamai sun yi shakkan nisba shi zuwa gare shi amma zance mafi inganci malamai sun ce littafin nasa ne to duk kaba'irkin da ya kawo me ke tuka ɗan adam ya aikata su me ke sawa al'umma ta yi sakaci da su misali na'am an gane ko me ke tuka ɗan adam ya aikata su ya za a yi a hana su ya za a ɗauki at-tadabirul waqi'a mawdu'ai ne masu yawa haka ka ɗauki duk hisalul khair da hisalul shar sai ka iske zaka samu mawdu'i fiye da 500 abu ne mai sauki ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mishi Allah ya sauƙaƙa muna ayyuka na alkhairi kuma Allah ya muna kariya da ayyuka na sharri to wannan eh, na kare magana kan wannan kenan yanzu zamu shiga cikin mawdu'in mu gadan gadan na at-ta'thir wa at-ta'athur na'am mawdu'i na at-ta'thir wa at-ta'athur mun yi bayani kalma ta ta- at-ta'thir ta samu asali ne daga asara ya'thiru shine abinda aka cira aka cira to to asalin kalma ta al-asar tana nuhin al-baqiyya saboda mi saboda ilimin asar abubuwa ne da suka yi saura na mutanen da suka gabata an gane ko waɗanda muka samu domin da waɗancan mutanen ba su yi wannan aikin ba ai ba za mu samu shi ba shi yasa ake kiran su asar ko ilmul asar an gane ko mutumin da yake yawan bincike kan wani ana kiransa wato al'asari mutumin da yake kula da asar to al'asar kala biyu ne abubuwan da aka rubuto ko aka ruwaito ko al'asar irin abubuwan da gine-gine da sauran irin abubuwan da mutane da suka gabata suka bari amma galibi ana amfani da shi cikin ilimin tarihi in an ce al'asar ana nufin abubuwan da mutanen mazan jiya suka bari in an ce al'asar kuma game da ilimin addini galibi ana nufin malaman hadisi da wasu kula da abin da aka ruwaito daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma salafus salih athara ya'thiru to ana cewa al-athar ana cewa al-athar ko al-akhbar labaran da aka ruwaito domin asalin labari ya fito ne daga wani dan adam koda yana raye to asaruhu na shi labarin ai asar kin shi ne to duk da yake an yi amfani da shi daga labarin da ya riga ya gabata mun fahimci wannan da ke ko wallahu ta'ala alam to yanzu in muka zo kasiya ta at-ta'thir wa at-ta'assur zamu ga bari mu yadda zamu kasa mawdu'in tunda yan uwa suna biye da mu na farko zamu kalli waɗannan kalimatikin su kansu kalimomin kalima ta al'asar da kalima ta at-ta'sir da kalima ta at-ta'assur na ɗai kenan na biyu zamu zo cikin wannan mawdu'i ina fata an fahimce ni mu ga wato kamar anwa na shi at-ta'sir wa at-ta'assur mun fahimci wannan na biyu kenan na uku sai mu zo zuwa ga al'as'ilatu sita wa alaƙatuha bi ta'asiri wa ta'asir bil maudu kenan sannan mu zo zuwa ga arrawabitul arba'a wa alaƙatuha bi ta'asir wa ta'asir sai mu zo zuwa ga almimatul arba'a wa alaƙatuha bi ta'asir wa ta'asir sai mu zo zuwa ga al-istimar wa alaƙatuhu bi ta'asir wa ta'asir waɗannan su ne nukatu guda shidda da muke son mai bayani kansu kenan sai ‘yan uwa su bi mu insha Allah ta'ala in ma na bace kana iya taro ni na farko sai mu zo a lugha kalima ta at-ta'sir tana nufin kai tasiri ga wani abu influencer sur quelque chose an gane ko to influence on something an gane ko kamar kai tasiri ga wani abu ya samu asali ne daga athara yu'athiru ta'thiran ina fatan ana fahimta ta athara yu'athiru ta'thiran dukkan fi'ili wanda yake mudha'af ne inda ba abin nan bane ma'ana yana zakko ala wazni taf'il taf'il inda dukkan huruf kin shi babu huruf illa an gane ko misali idan mun kace qaddara yuqaddiru taqdiran mayyaza yumayyizu tamyizan fa'ala yuf'ilu taf'ilan dammara yudammiru tadmiran to a ta'siri kenan yayi tasiri ga wani abu to amma kuma ana iya cewa daga asar ne tunda mun ce asara sai mu ce asara yayi tasiri domin yanzu in nace zahaba ya tafi zahabahu ya tafiyar da shi azhabahu ya tafiyar da shi kenan asara fihi yayi tasiri a cikin sa asara fihi kuma yayi tasiri a cikin sa amma galibin larabawa sun fi amfani da asara fa'ala ba su yi amfani da asara ba domin kalma ta asara wani lokacin tana nufin fifita wani abu akan wani abu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نفتا أن فهمتا تو شيكو التأثر دقة تفاؤلني كلمة تفاؤل دو ودن أوزاركين أتكين علم الصرفسون دم أنا yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci cewa wazani yana da ma'ana fiye da nawa a cikin yaren larabci sai kana bincika su misali akwai littafin at-tarif fi ilmi tasrif na ustazu Dr. Abdalla Al-Usta yana kawo wanzini kaza yana ɗaukar ma'ana kaza wanga a asalin shi na kafin ya shiga cikin siyaqi to kalima ta asara tana nufin karfin abu fa'ala sannan kuma kalima ta ta'assara tana nufin tafa'ala takallufu shay'i ma'ana kamar abu mutum yana yin shi shi yasa an ce tafakkara ya tsaya yayi zurfin tunani ina fata ana fahimta ta to kaga ta'assara ya tasirantu da abu to kaga in an ce assara shine yayi influence sur quelque chose ko kuma to influence on something shi ko ta'assara bihi shine abin da suke kira wato être influencé par quelque chose to be influenced by something kasan par da ingilishi by ne an anglais to waɗanda kuma cikin english kamar abin da su kasan shi english inda ya fi faransanci sauki wajen tasriful af'al wal asma shi english kawai a fi'illan shi gida biyu ne akwai irregular verbs akwai kuma regular verbs yan an ce irregular shi ne wanda bai tsaya da ka'ida ma'ana akwai yadda tun masu yara suke amfani da shi an gane ko abin nan kamar le verbe être le verbe être shine wato to be na'am an gane ko to kaga shi bi biyin bin ne kawai bai da wani tasrifi in ba wannan ba amma idan fi'ili bai daga cikin irregular verbs to shi ko za a kara mai a da d e da d bari mu ce e da d ga wanda yake jin english to kaga shi influence din nan influence yana daga cikin su to amma in an ka kara e da d suka ce e da d din nan ba su tashi sai wuri biyu idan fi'ili ya kare da t kaga to limit to limited sai a ce limited saboda t ne in ya kare da d ko d to shi ma wannan d din suna tashi amma idan ba da waɗannan guda biyu ba to suka ce t take komawa s da t kaga influence yanzu ya kamata mu ce to be influenced amma ba a ce haka na sai ce to be influenced an gane ko influenced domin da s da t ake cewa malaman ingilishi sun kawai kuma wallahi ba ni da hudi ba in ma na yi kuskure na yarda na yi kuskure a gyara min akramakallah na'am kenan ta'sir kai ne kai yi ta'assara an yi maka ne na'am to wannan shine wato ilmu ta'sir wa ta'assur to wannan ilimin yanzu ana binciken sa musamman cikin ilimin likitanci na'am cikin ilimin eh, addini cikin ilimin philosophy ko philosophy cikin ilimin makka daban-daban ana karatun shi abu ne mai faɗi to shi yasa za mu taɓo shi ne don saboda ba 'yan uwa buɗe kilanni tunda eh, dole eh, za mu buɗe mutane kofa ne F- fagen ilimi abu ne mai yawa sai mu ga eh, abubuwan da lokaci zai bamu eh, tunda maudu'in yana da faɗi kwarai da gaske to yanzu mun kare lokuta ta kalima aluha yanzu sai mu je zuwa ga nau'in ukansa shi ta'asiri ta'asiri zai kasancewa ne ta fuska guda hudu na'am
na farko akwai abin da ake gani akwai abin da ba a gani mun fahimci wannan to madalla to shi akwai abin da ake gani ko ya yi tasiri ga abin da ake gani ko ya yi tasiri ga abin da ba a gani shi ko abin da ba a gani ko ya yi tasiri ga abin da ba a gani ko ya yi tasiri ga abin da ake gani wani in yaji ga magana kawai zai ji an yi bayani na amma ya kasa fahimtar ina na aka dosa ai sai an bada misali ko to bari in gani yanzu misali dan adam ya kori kare kaga ai ana ganin dan adam kuma ana ganin ka ana ganin kare to in dan adam ya kori kare za a gane korar dan adam ce ta yi ta yi ma kare tasiri yake gudu na'am kenan abinda ake gani ya yi tasiri gani ga abinda ake gani na'am to tana yiwuwa kuma abinda ba a gani ya yi tasiri ga abinda ba a gani yanzu misali mu ce aƙida ta addinin musulunci ta yaƙi aƙidar da ba ta musulunci ba kaga ita aƙida ba a ganinta amma an san tana yaƙar wata aƙida sannan kuma ya fito abinda ake gani ya yi tasiri ga abinda ba a ba a gani dan adam ya zo ya yi wa'azi sai wannan wa'azin ya yi tasiri ga aƙidar wani ya shiga cikin addinin musulunci ya ɓata aƙidar nan da a cikin wancan kwakwalwa ko zuciya kaga ya yi tasiri ga abin da ba a gani haka abin da ba a gani ya zo ya yi tasiri ga abin da ake gani misali mu ɗauki shaidan ai ba ma ganin shaidan Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kaga ba ma ganin shaidan amma shaidan yana tasiri ga dan adam ko ya kafirtar da shi ko ya sa shi cikin sabon Allah ga su nan dai abubuwa daban-daban to kaga ashe qadiyatu ta'thir wa ta'assur tana da wato fuska guda hudu kuma na dan bada misali don dai mu fahimta saboda mas'aloli ne masu eh, daukar hankali idan mutum ya ji bayani wani lokaci babu misali bai gane ma ina ne aka dusa wallahu ta'ala alam to sai nukta ta gaba sai al-as'ilatu sitta da ni kawo al-as'ila as-sitta tambayoyi guda shidda mun ca faɗa cewa suna da alaka da bincike na ilimi su ne asalin tushen bincike na ilimi ina fata ana fahimta ta duk ilimin da ake son a yi bincike idan ba a da waɗannan ba to za a sha wahala wajen binciken kuma ba za a fahimci mas'alar da kyau ba shine muka ce as'ilatu sitta lizzaka na farko man na biyu ma na uku mata na hudu aina na biyar kaifa na shida limaza waɗannan abubuwa guda shidda duk binciken ilimi da za a yi sawa'an bincike ne wanda ya shafi addini ko sawa'an bincike ko wani ilimi na addini sawa'an bincike ne wanda ya shafi ilimukan na duniya ko wani ilimi na duniya sawa'an bincike ne na rayuwa duka waɗannan abubuwan zaka iske suna da wato alaka da waɗannan abubuwa na'am to dukkan waɗannan abubuwa suna da tasiri suna ta'thir wa ta'affur suna da qadiyya ta ta'thir wa ta'affur kenan nan zamu tattauna ne akan su ta qadiyatu ta'thir wa ta'affur to sai mu fara da na farko man wani ne duk dan adam duk dan adam nan zamu ke doki kenan ta'thir dan adam abubuwa tunda man an ce tustakhtam lil aqil galibi galibi to duk dan adam yana tasirantuwa na'am da dan adam kuma yana tasirantuwa da abin da yake mai hankali da mu iya cewa aljanni manta shigo kenan man ta shigo ciki to sai mu fara tunda ash-shayatin suna tasiri Allah ya faɗi cewa shaydan yana tasiri ga dan adam na'am ina fata ana fahimta ta to tasirin shedanu tunda aqil ne abu ne wanda yake kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na sahih muslim yace babu wani eh, daga cikin mutane face an sanya mishi qarinuhu eh, abin nan min al- min aljin yana da nashi qarinuhu na shaytan shaytani wanda ke tafiya tare da shi sun kace har kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hanni yace sai dai Allah ya taimake ni akan shi fa aslam sai ya musulunta an gane ko duk da yake a wasu waɗansu malamai sun fasa shi fa aslamu ina tsira daga sharrinsa kenan fa aslamu min sharrihi na waɗansu sun ɗauki fasara fa aslama an gane ko ma'ana ya musulunta da wanda ne wasu malamai suka kafa hujjar cewa kenan ashe shaidani yana iya musulunta mun fahimci wannan da ke ko wanda ke da rabo to kaga ashe tasirin shaidan abu ne wanda nasoshi sun tabbatar da shi ka karanta littafin talbis iblis na ibnul jauzi an gane ko za ka ga irin yadda shaidan yake tasiri ga ga dan adam ya kawo misalai da dama kuma in ka ɗauki alkur'ani gashi nan in ka ɗauki hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam gashi nan in ka ɗauki maganganun malamai gasu nan to man sai mu dawo zuwa ga dan adam da dan adam saboda nan ne take dan adam yana da mujtama al'am yana da al-mujtama al-khas ya an ce al-mujtama al-khas shine asalin yadda dan adam yake fara rayuwa dan adam dole zai tasirantu da mahaifiyar shi dole zai tasirantu da mahaifin shi dole zai tasirantu da family din shi dole zai tasirantu da kabilarsa dole zai tasirantu da unguwarsu dole zai tasirantu da al'ummar ƙasarsa to kaga wannan dole zai tasirantu da abokanansa
amma da mutum an malaminsa mujtama al'am gida dama dan adam yana samun tarbiyya gida saman titi wurin da yake karatu ko yake koyon aiki waɗanga wuraren dole ta nan zai samu ko dai ya samu duka tarbiyya mai kyau ko nan ya samu ya dan harhaɗa ko duka ya samu mummuna sai ya lalace tunda wanda gidansu ba tarbiyya mai kyau a titin ƙasar su babu ti- tarbiyya mai kyau a makarantun su babu tarbiyya mai kyau ai shikenan kuma gaskiya ina fata an fahimci ni to shi a tasirikin nan akwai dakhili akwai khariji akwai na ciki akwai na waje yanzu a ciki za mu tasirin tudu ɗinsu abubuwa kuma muna imo ɗinsu tasiri a waje ko da ba ƙasashen mu suke ba su kansu masu rayuwa yanzu misali ƙasashen da ba na musulmi ba suna ma junansu tasiri a cikin ƙasashen su mutane suna ma juna tasiri kuma suna kokarin su yi tasiri a ƙasashen mu tunda babban shahidi yanzu ga internet nan ta yi muna tasiri amma ba ta musulmi ba ce daga wani wuri ne ake turo sako ga tv nan tana muna tasiri ai daga kasashen waje take zuwa galibi amma akwai namu da cikin gida to a nan sai mu ɗauki tasirin iya uwa mahaifiya yaren da ɗan adam yake amfani da shi sai a ce lughatul um yaren uwa me yasa ba a ce lughatul abi ba yaren uba saboda ɗan adam farkon rayuwarsa da mahaifiyarsa yake faro yake rayuwa yaren da mahaifiyar shi take yi galibi da wannan yaren yake mi yake tasirin to shi yasa ake cewa lughatul um ko da lugan mahaifin shi ce lugan mahaifiyar shi ce amma sai a ce lughatul um saboda tasirin to dan adam farkon rayuwarsa da mi da uwa
da kasa lang maternelle na'am ina fata ana fahimta ta to kaga anan idan uwa tana da- ta gari ce zaka iske galibi wannan ba mun ce duka ba saboda mutane su rinka fahimta Na'am.
Allah shi ke kaddara abin da ya ga dama yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wasu malamai suka ce na ana nufin Allah yana fitar da abu mai rai daga cikin matacce ya fitar da kwai daga cikin kaza kaga kwai matacce na kaza tana da rai wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah ya fitar da dan kaza daga cikin kwai kaga kwai matacce na mai rai ya fito daga cikin sa wadansu malamai suka ce a'a Allah yana fitar da mumini daga cikin kafiri kafiri daga cikin mumini domin mumini mai rai ne kafiri kuma mi matacce na to sai kafiri ya haifi musulmi ko wani lokaci musulmi ya haifi kafiri dukkan alkur'ani yana daukar wannan domin Allah alhayy da almayyit yana iya daukar jins al-amwat dukkan su aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil-kafirina ma kanu ya'malun a cikin suratu al-an'am to kaga a takeici uwa tana tasiri to galibi idan uwa ta gari ce to za a samu 'ya'ya na gari wanda shi yasa kaga turawa kokarin da suka yi su bata tarbiyyar mata saboda sun san ta nan ne za su ruguza matasan al'umma su zaman to lalatattu su eh, shiga cikin fitsara da zinace zinace sannan mace idan ta ɓaci 'ya'yan da za ta haifa kuma za su samu tarbiyya ba kaga sun ƙari da mu shi yasa zan ba da misali guda guda eh, akwai wani sha'ir na kasan misra ana kiransa hafiz ibrahim ko ibrahim al-hafiz wanda suna kiransa sha'irun nil an gane ko yake cewa al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi al-ummu ita uwa madrasatun makaranta ce idza a'dadtaha in kai yi tattalanta a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi kai tattalin al'umma ce gaba daya mun fahimci wannan da ke ko to kaga yanzu mu ɗauko akwai wani shi ma ana kiransa wani babban malamin luka ana kiransa abul aswad addu'ani wanda ana ganin shi ne ya fara aza ka'idodi na hau wasu sun ce tare da umarni na sayyidina ali radiyallahu an ya fara wannan wa ali sahabati ajma'in wasu kuma sun ce a sayyidina umar zamanin sa ne aka fara karatu an ka karanta annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi ko ba haka ba yace to matsala ta fara samuwa a cikin yaren larabci wasu suka ce kuma wa yake da suna Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi a zamanin sa ne zamanin daular Umayya an karanta kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashuratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaykum maimakon ya karanta ahabba ilaykum suka ce daga nan wannan matsala ta samu wasu kuma suna danganta fara ilimin nahwu daga Yahya bin Ya'mur almuhimmu dai akwai riwayat da dama amma almuhimmu kowanne daga cikin su dai ya kawo tashi gudunmuwa wanda kuma dukkan abubuwan da aka azaba wai banza ta sa aka aza su ba kasan wani yana dibin ilimin nahu shirme ne ina fata mun fahimci ko abubuwan da aka aza a cikin nahu ba su da dalili akwai dalili dan uwa fatha da aka aza fatha daga fataha ne ya bude idan mutum zai karanta da fataha bakin shi budewa yake yi a ba ta sa ja ha kha da za kasra kuma shine abin da ya kariya yayi kasa duk lokacin da karanta da kasra bakin ka zai yi kasa e b t c g h h har zuwa karshe domma kuma tana nufin abin da aka taro li dommi shafataini domin duk lokacin da zaka faɗe ta sai labban ka sun haɗi sun yi gaba u bu tu su ju hu hu du zu ru zu as-sukun kuma shine sukuni tsayawa abu sakana yaskunu abin da ya tsaya cak saboda in kai sukuni iska li sukunil hawa in ka ce am sakana hawa kenan ba wai shirmi ba ne don Allah mutum bai san abu ya bai a hankali ala ayyati hal abul aswadu da'ali ya tsara 'ya'yan shi na ya muku kyautatawa mai yawa a rayuwata ba wai don alfahari ba kamar tun ya nuna musu su san muhimmanci ko ko don su yi koyi da shi ya ce na yi muku kaza na kai ku makaranta na yi muku kaza duka yadda da musu to sai ce musu kuma na kyautata muku kafin ma ku zo duniya to sai suna mamakin su da ba su zo duniya ba ina da kyautata musu ya ce fa awwalu ihsani تخيري إليكم لماجدة الأعراق بعد أفافها فأول إحساني إليكم كوتتا وتفرقوا دفارة يمكو تخيري سير نسأيا نتاشي نزابا لماجدة الأعراق قمتشي ودتك مي أوكاكا مي درجة nan ba yana nufin mai ɗaukaka mai daraja ba ‘yar masu kuɗi ko ‘yar masu hali ko ‘yar malamai ko ‘yar kaza a'a macen da tana da ɗabi'a ta gari domin kasancewa mutum ɗan mai kuɗi ko ɗan malami ko ɗan mai mulki ba shi ke nuna mutum na gari ba ne ko dan annabi sai a samu lalatacce to anan abin da nake son in ce kaga ashe zaben mace ta gari saboda da zai yi tasiri da mahaifiyarsa mahaifar da zai kwanta wadda za ta dauki nauyin tarbiyyarsa kai za ka fito wajen neman abinci wani bai komawa sai bayan sallar isha wani ma balaguro yake yi duroba ne sai yayi wata ɗaya baya gida ko sati biyu to waye bar ma wanda zai mai kula da 'ya'yan shi idan ya zamanto dukiyarka za ka zaɓi wurin da za ka tsare ta ba za ka yadda a ganta ba ina ga 'ya'yanka waɗanda za su gare ka bayan ka waɗanda su ne za su kawo ambatonka bayan ka wa ka zaɓi musu wanda zai kula da su wannan tambaya ce wadda kuwa kamata shi makan shi kai na za ka ba kanka amsa wannan na farko kenan to a nan zan ɗauki misali biyu in ba da tasirin uwa na farko mamman maryam uwan maryam mahaifiyar annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim maryam ko da aka haife ta mahaifinta ya rasu ko ba haka ba imran amma yana da mata matar imran mitacce sai Allah ya ba mu labari cikin alkur'ani mai girma idh qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim ba za mu ja dogo kissa ba amma Allah ce idh qalat imra'atu imran lokacin da matar imran ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara Allah na yi maka alwashin abin da ke cikin ciki na muharraran na yantar maka da shi daga alhurru na shi ne tatacce domin alhurru shi ne alkhalis na ba da wannan abin da zan haifuwa gare ka Allah fataqabbal minni Allah karba mini innaka antas samiul alim Allah kai ne as-sami'u mai ji al-alimu masani ka san komai kana jin komai amma malamai sai su ce kana jin magana ta ko addu'a ta kuma kana jin wato ka san niyya ta amma ba wai don saboda niyyar ta kawai Allah ya sani ba ba wai kawai saboda wato jin magana ta kawai Allah yake shi ba to anan abin da nake son na ce Imrana ya mutu idan mutum ya je lahira baya dawowa to idan ka kana da mata ta gari ko da bayan mutuwarka za ta yi tunanin a ina ne za ta saka 'ya'yanka su zan wani abu yanzu duniyar da muke ciki wadda mutane suke kokarin 'ya'yan su samu duniya su samu babban certificate su yi aiki su samu kuɗi su samu motoci su samu gidaje su yi aure shi kenan abin da ake bukata gare su mamman maryam mijinta ya mutu ba wai yana da rai ba amma ba ta yadda ta saka 'ya'yan shi ba a mummunan wuri bal ma tana tunanin ta bada su ga Allah ba tana tunanin su je su kawo mata wata dukiya ba ko wani arziki wannan yana nuna maka muhimmancin samun uwa gami gada an gane wannan wannan a gurguji zan bada shi sai mu je zuwa gaba tasirin uwa a wuri wanda yake ba na gari ba annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslima annabin Allah ne shi daga cikin ulul azmi minar rusul ko ba ka ba annabi nuhu dan shi kafiri na ko ba ka dan bari dan sa kafiri ne malamai suke cewa to ana dirasa na al-asbab an san babu abin da zai faruwa sai da izinin sai da Allah subhanahu wata'ala amma me yasa dan annabi nuhu mata annabi nuhu wace iri ce musulma ce ko kafira ba musulma ba ce zaka ce mallan to miye tasiri nan za mu fahimta na ɗa da mahaifi kaga Allah ce ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين kaga mata annabi nuhu yana daga cikin ulul azmi na rusul amma kafira ce to dan shi kuma bai bi shi ba alqur'ani ya bayanin wannan a cikin suratul hud ko ba haka ba wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين كاغري المهم لوكacin da Allah ma annabi Nuhu wahayi cewa a shiga jirgin ruwa cewa wanda duk bai shiga ba ya halaka annabi Nuhu Allah ce wanada Nuhu ibna annabi Nuhu ya kira ɗansa wa kana fi ma'zilin ya kaurace ya nemi wuri mai nisa al'azil kidan kauracewa yacce ya bunayyar kan ma'ana ko ya bunayyar ka bi ma'ana domin akwai kira'o inda suke hafsu yana karanta ya bunayyar kan ma'ana akwai kira'o inda suke karanta ya bunayyar ka bi ma'ana kawai dai mun karanta ba irin yadda sani bai zaburo muna yace yaro ya dana ka zo ka hau wala takum ma'al kafirin kina irka bis safina ma'ana ya shafi as-safina tunda as-safina yace an kai umuni a shi cikin ta yace qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma yace zan je ga dutsi saboda yana ganin ruwan suna fara kasa yace zai je ya hau dutsi wannan dutsen zai tsare shi daga halaka qala la asim al yawma min amri llahi illa man rahim yace mai ba mai tsida daga al'amari Allah sai wanda Allah ya marhama la asim al yawma ba wanda zai tsira wadansu sun ce la ma'suma babu wanda za a tsira tas duka babu matsala duk wanda kaga ya tsira Allah ne ya tsiratar da shi kidan babu matsala ga malaman balagar suke cewa na utliqa ismul fa'il wa urida bihi ismul maf'ul ala ayyati hal to dan annabi nuhu Allah ce wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin sai taguwar ruwa ta shiga tsakankanin su yaro ya kasance daga cikin wadanda aka tsoro tsar Allah kai mun tsari kafin a ce dan malam ya ki halin malam sai a ce to ga dan annabi ya ki halin annabi ko ba haka ba to anan wasu malamai suna ganin cewa wanga yaro wanda yake ganin baban shi wawa tun da kaga yanzu yana ganin annabi nuhu ya ce a zo a shiga jirgin ruwa shina ganin annabi nuhu bai waye ba kamar yanzu ƴaƴa waɗanda suka yi boko suka yi wani karatun su na duniya ko waɗanda suka waye suna ganin ƴaƴan su iyayen su ba su gane ba duniya ba suna can suna banna da ayyukan da ba su dace ba suna ganin tsofaffin su ne wawaye su ne masu wayo kaga irin abin da ya ci dan annabi nuhu to wasu daga cikin malamai suna ganin cewa akwai tasirin mahaifiyar wannan yaro tare da wannan yaro idan baban shi ya fita sai ta je sai ta saƙa mai waɗansu abubuwa sai ya bijire ma uba ita ta halaka shi ya halaka kaga qadiyatu ta'thiri wa ta'athur ta tasirantu da shi ya tasirantu da ita kafira ce kafiri ne ta kafirce ya kafirce ta yi mai wasici da kafirci kuma ya bi ta shi ma ya ƙara yi ma baban shi tawaye kamar yadda da yawan mata suke sawa ƴaƴansu su yi ma iyayensu tayi tawaye yanzu da ƴaƴanka sun girma sun zan banya banya ma'aikata ko sun yi kuɗi kai baka da kuɗi sai mahaifiyarsu ta kira su ta sa su yi maka tawaye in dai baka da kuɗi da ƴaƴanka sun zan manya manyan ma'aikata sun samu babban certificate shikenan sai ta kira su ta ce su yi maka tawaye ku bar taimaka mai musamman in suna ganin in tana ganin da dan saurarka tana tsoron su rinka baka kuɗi kai mata kishiyar ku rinka bashi dai dala 100 100 dala 20 20 tawaye yanzu da yawan ƴaƴa sun yi ma iyayensu tawaye a karmaka Allah Allah kai mu sari to kuma wannan sakamakon dole mace sai ta same shi wanda kuma ke ma in biki anniya ba matan ƴaƴanki za su sa ƴaƴan naki su miki tawaye zuwa gaba ki dan da bakin ciki kafin ki je gaban Allah Allah kai mu sari almuhimmu da wanga na bada misali ne tasirin da wato mahaifiya take yi ma wato abin nan abu na gaba sai mu zo zuwa ga tun da albimatul arba'a mun fara da mahaifiya sai mu zo zuwa ga mahaifi yanzu mun ga tasirin mahaifiya ɗa shi na iya ma iyayensa tasiri ko ta fuskar su shiriya ko ta fuskar su lalace idan muka duba da yawan mutane sun zan sanadiyar shirya iyayensu annabi ibrahim ma ya yi ƙoƙarin ya yi ma babansa wa'azi don ya shirya da shi allah dina abbai su ba ya yi masa addu'a ashe ɗa yana iya ma mahaifin shi tasiri ya kira shi zuwa ga da'awa Allah ya gane da shi abinda baban shi bai gane ba ya shiryar da shi ya ce ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratun sawiyya idan muka duba annabawa idan suka zo da da'awa zaka iske waɗanda suka fi su shekaru sun bi su sai su yi tasiri ga warin iyayensu ashe mutum yana iya tasiri ga iyayensa idan muka duba Luqman yayi ma ɗansa wa'azi a cikin suratu Luqman Luqman al-Hakim da suka ce annabi na ko kuma ba annabi bane mai hikima ne almuhimmu dai Allah ya kawo kissa shi kuma tana da amfani za a dauka ya amfani da ita yayi masa wa'azi kuma wannan wa'azi ba ɗansa ɗaya ma tasiri ba ko ba haka ba yayi ma duniya tasiri Allah ɗaya san miliyon da ba tasiri don gashi na Allah ya faɗe shi kuma yana mutane tasiri khutubobi mallamai suna faɗin wannan kissa tafsiri za a yi ta muhadara za a yi ta gashi nan dai wannan kissa ana cirar durusu a cikin ta ya gaya masa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya bunayya aqimis salata ga sunan dai da na ima iyaye tasiri idan mutum sanadi halaka su wannan yaro wanda khidr ya kashe mi yace yace cewa wa amal غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا كاغا يارون دا نكشي أبين دي يسا الله بعد أمري يكشي شي wa amma al-gulamu fa kana abawahu mu'minin iyayen shi mu'minai na fa khashina an ji tsoron an yurhiqahuma tughyanan wa kufra ya wahalar da su asna al-irhaq shine wahalarwa ma'ana ya tunzura su ya kai su ga tughyan su yi ta'addanci ya'ya da dama suna sa iyayen su su bijire ma Allah ko ba haka ba yanzu da yawan mutane abin da suke cin dukiya haram wani yau dai saboda ƴaƴan sa shi dai ka ƴaƴan shi su yunwa ka ƴaƴan shi su yi kumya ka ƴaƴan shi rasa kuɗin boko da na karatu da wani abu wa kufra da kuma kafirci ashe da zai iya tasiri ga iyayensa ya kai su ga kafirci yadda iyaye suka iya yin tasiri ga ɗa su kai shiga kafirci ga hadisi na Abu Hurairah wanda cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi akwai taqdimu ta'khir a cikin riwayat iyayensa za su iya maida shi ba yahudi kaga su yi masa tasiri ko su maida shi ba nasare ko su maida shi ba majusi kaga ashe iyaye tasirin su akwai ƴaƴa kuma tasirin su akwai da yawan mutane zaka iske ƴaƴan su su musu tasiri musamman kananan ƴaƴan su waɗanda in mutu ya kama girma zaka iske ƴaƴan shi kankana sun yi masa tasiri yadda ba a taba su jika ma sai ka iske ya kaka tasiri zai iya rikici da ƴaƴan shi da ya haifa saboda jikan shi in ka taba jikan shi wallahi za ku raba za ku raba yanzu kuna raba gari ina fata ana fahimta ta shi yasa ma zaka iske yaron da ya tashi gidan kaka galibi ban ce duka ba galibi yana zaman tuwa yaro ne ilalatacce ta yi mai tasiri kuma shi ma sai shi mata tasiri ita ma ta ƙara butun zurewa cikin lalaci dama hankalin nasu iri ɗaya ne ga raunin jiki iri ɗaya ga kuma tun da yaro yana da rauni tsoho yana da raunin jiki ga kuma hankalin iri ɗaya shi wannan hankalin shi a ci abinci na ai bacci ba ruwan shi da shi ma wanga hankalin shi da haka na shi yasa kawai tafiyar su take yi wallahu ta'ala alam to wannan mun ɗauki man kenan tasiri na ɗan adam a gida to yanzu sai mu tashi zuwa ga man har yanzu lil'aƙil tasiri na wato abokanai duk wanda ya san abin da ake ce ma abokantaka ya san abokantaka tana da tasiri aboki akwai na ɗan adam aboki kuma akwai na shaidan na fata amfinci da yawan mutane suna sa tsammanin ai an ce aboki dole sai abokinka da ɗan adam a akwai abokantaka ma tsakanin dan adam da aljanu boka abokin wada abokin aljanu ne shedanun aljanu tunda ba mu cewa dukan su eh, sheda- akwai cikin aljanu akwai musulmi wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin amma dan adam yana eh, zai abokantaka ta da aljanu boka da suke abokantaka da aljanu da sauran eh, mallan boka da suke cewa mallan boka tun da dama boka ne yace mallan boka kaga suna mu'amala da aljanu Allah ya ce wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nasoshi suna da yawa to abokantaka yanzu tana da yawa akwai abokantaka ta cikin gari guda yanzu duniya ta yi yawa sai ya zamanto wasa'ilul ittisal sun yi sauki sai ya zamanto yanzu zaka iske mutum yana da abokanai musulmai akwai abokanai kafirai bale ma yanzu a internet yanzu kai sai mutum bai da aboki a ungosu amma a America yana da aboki saboda mi saboda internet yanzu ta bude dama social media sun kaci wasa'ilul ittisal ijtimai mutum na da aboki dubu kayarai ko dubu biyu ko dubu goma amma cikin musulmi yalla in ka kilga abokanan shi ba su wuce mutum uku ba saboda a internet duk yana da abokanan da suke tattaunawa da su to as-sadaqa ba mu inkarin tasirin abokantaka ina fata ana fahimta ta to wannan kuma nasoshi sun tabbatar da wannan ranar tashin alkiyama zaka ga wanda ya rike mummuna aboki Allah ya bada labari zai yi zai yi kuka da bakin ciki wanda kuma duk musulmi bai fatan yayi wannan Allah ce wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه لا ند الظالم زي تيزا أكن hannunsa cizon yatsa ko da ya ciza tun ko kuma kinayatun anin nadmi ko kuma dama ya ciza yatsan kuma yayi nadamar waɗansu sun ce a nan duniya ne azzalubi zai faɗi wannan magana amma da yau malamai suna ganin cewa ranar tashin alkiyama ne ya kulu ya laita da ta haftu ma'ar rasuli sabila ya ce ya ce ya na kai tuna da na riƙe tare da na riƙe hanya tare da manzo ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila ya kai tuna da ba riƙe wani aboki ba laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani ya batar da ni daga azzikr shine alqur'ani ba'da idh ja'ani bayan ya zo mini wa kana shaytanu lil insani khadula shi ko shaydan game da duniya game da dan adam shaydanin mutum da shaydanin aljanni dukkan su khadula malaman zauri sun kace mai yardewa ne daga khazala ne shine mutum lokacin da ke neman taimako ka bashi ka san eh, alaman mutum ba na gari ba ne lokacin da ke da bukatar shi sai ya kauce ma yawwa mai zamewa ya zame ya yarde ka ya gudu wannan kuma ɗabi'a ce ta shaidanin mutum da shaidanin aljini a duniya da lahira shaidan ranar tashin alkyama zai gudu ya yarde waɗanda sun kame shi biyayya suratu ibrahim ta yi bayanin wannan wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم كاce dan kiyama ranar tashi alkiyama a wutar jahannama haka zai ga mun suka bi shi a nan duniya kuma khazulan ne yardewa shi kai gudu shi kai shi gudu shi barkai sulare haka yi makurai shawa da ya sa su yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya gaza a fafata wa mala'iku sun fara kowa ya gudu وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم التي فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب كما نبي السجي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين تو kaga dai a kiyama wanda duk yayi mummunan aboki zai zamanto zai zai halakar da shi kuma da kana da mummunan aboki to zaka iske zai hana ka kai alkin Allah kai imani da alkur'ani ko kai ma Allah aiki wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin da zaran baka son sauraron wa'azi baka kusantar malamai baka son ka fahimta sai shaytan yazo ya toshe zuciyarka duk inda aka harka halaka can da za a ganka sai mutuwa ta zo ma ga mala'ikin mutuwa karsa inda zaka kama Allah kai mu nasari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin lokaci muna halisa saboda eh, muna cikin nukta ce ta tasirin aboki akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari mun taba karanta shi anan yake nuna cewa akwai abokin zama misalin abokin zama na gari da kuma abokin zama wanda ba na gari ba abokin zama na gari kamar mai sayar da turare na ko dai ya san ma ko ka sayi ka sai abin kwarai ko kuma ka kawai da kake tashi ka samu kanshi shi ko mummuna aboki ya zama to ko dai ya kona ka kamar misalin mai hasa abin mutane mazugi kinan Eh, mazugi makeri to ba za mu ce ba eh, makeri bi sifa amma za mu iya cewa mai hura wuta tun da aƙida ai abu ce mai kyau da ita ake kalmi akar makalla in ba da ai ƙida kalmin na mamallan ba mu samun ba mu samun kalmi mu ci abinci alayu ayyata hal mu ce mai zuga wuta ba muna son mu abin nan ba ko ba haka ba mai zuga wuta ko ma in ma an yi harikaka ka gane ko tana yi waye kona suturarka ko kai kanka wuta sutura in ta ma ta kai ga jikinka kuma ta kai- in ta wuce sutura ka ta kai ga jikinka wa in ma an tashi domin rihan khabitha ko kuma ka zo ka samu ka tashi da ƙari shine ba- malam bahaushe ma yake cewa zama da mai madaukin kanwa ko mai ɗaukar kanwa shi ke sa a yi farin kai to kaga ashe bai yiwa a ce kana tare da aboki bai baka tasiri ba to yanzu ab- mutanen da adda abokanai kafirai a duniya amerika shi na da dubu biyar faransa yana da dubu goma can shi na da dubu kaza wai wadanda abokan duk ina da adasu kuma duk kafirai ne kaga ba babu abokantaka tsakanin musulmi da kafiri sai dai akwai mu'amala wadda addini ya yarda da ita a tsaya bakin iyakoki wanda shine yau ƴaƴan musulmi mata suna da abokanai can kafirai nan ƴaƴan musulmi maza suna da abokanai can kafirai kaza kaza kaza mu'amala ga ta nan dai sannan kuma a cikin unguwarku a cikin garinku a cikin ƙasarku abokananka su waye abokananka domin ana auna mutum ne hadisi na Abu Huraira na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da kuma Imam Abu Dawuda da kuma Imam Tirmidhi da Imam Al-Baihaqi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-mar'u ala dini khalilihi dan adam yana akan addinin abokinsa ma'ana ko da kafiri da musulmi ba addini guda suke ba to tan in ba a yi anniya ba kafirin nan zai jaye musulmin nan ana ba mu labari eh, wani mutum da ya aure wata mata a america ban san in faɗi wata kas- ko dan wace ƙasa ne nan dai ne dan afirka to shi mutumin dama ko nan ba sallah yake ba bai damu da addini ba to sai matar shi kirista ce a ƙasar america sai take tambayarsa wai eh, kamar addinin shi addinin da ke na musulunci wai wani irin addini ne ya yake tana son yi mata eh, explication explanation eh ya- addinin musulunci ya mata bayanin addinin musulunci ta gane shi ya ce shi bai san eh, ka'idodin musulunci ba ta ce to sallar da musulmi ga yane yake tana son ya ya gaya mata in ta ga abin yana yi sai ta ajina ta ta yi nashi ya ce shi bai san yadda ake sallah ba sai ta ce to tunda haka nan na kai ka ajina ka ka to mu yi namu tunda ni na san yadda ake yin nawa malam sai bita suka je coci yanzu coci yake zuwa waɗanda suka je america su suke ba mu labari almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil na fata an fahimci ban sani ba ko mun taba faɗa cikin wata muhadara na mance ko ko wani karatu ne anan mun ce hadisin nan ko Imam Bukhari ne fitar da shi ban sani ba almuhimmu dai sani na shine Imam Ahmad da kuma Imam wato At-Tirmidhi da kuma Imam Abu Dawuda eh, suka rawaito shi da Imam Al-Baihaqi wancan in mun faɗa ta rayuwa kuskure ne ko ba haka ba wallahu ta'ala alam to kaga al-Khalil daga wato al-Khalla ne wato asalin wannan hanya wadda ta matse wadda bai yiwa mutum biyu su yi ban hannu ba su gogo da juna ba daga nan aka hiddo wajen sunan al-khalil shi yasa aka ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila cikin hadisi to kaga ashe aboki an san yana tasiri ga aboki التأثير والتأثر دول نا ذاك يمس تأثيري دول نا زي مك تأثيري abokin barawo inji malam bahaushe barawo na abokin dan kwaya ha dan kwaya na don ko bai sha yana kusa ya sha in an zo kuma kama yan kwaya ko bai sha za a kama shi abokin mazinaci ko bai zina in bai andiya ba tana zai fada cikin zina abokin mazinaciya za ta ba cikin mazinaciya abokin makarici zai koma makaryaci to wanga abubuwa ne waɗanda an san su shi yasa sha'ir yace wala tajlis ila ahli danaya fa inna khala'iqa sufaha tu'di wala tajlis ila ahli danaya kakka zauna zuwa ga ma'abuta kaskanci ma to ahli danaya mutane masu dabi'o'i na gari da addana'a bai kaskantattun dabi'o'i fa inna khala'iqa sufa domin dabi'o'in mu'awaye mutane tu'di suna yin nasu suna yin nasu su zo su kawo gare ka
shi yasa mai mala- eh, malami akhdari yake cewa la yahillu lahu suhbatu fasiq suhbatu fasika ne bai halitta gare shi bai yi abuta da fasiki wala mujahid yawwa sai dai ka da zama da shi sai dai in ka je ne don kai masa wa'azi ko ko don saboda ku je wajen wani aiki na alkhairi ka jashi masallaci don nan so ba dole sai mun kayyade ta da abokantaka wadda eh, ba abin nan ba don in muka ce ba za mu yi mu- ba- akwai banci tsakanin mu'amala da kuma abokantaka tana yiwa ka abokantaka shi wajen aikata alkhairi yanzu misali fasiki ne ke son ya je a raka shi ya je ya arwalla ya je masallaci to kaga wannan ai ba laifi a taimaka mishi cikin wannan aikin domin sai mun fahimci wannan Eh, alhijran yana da quyud ba haka ne ake yin sa ba kamar yadda wasu uwa suke fahimtar sa wallahu ta'ala alam malam saboda lokaci yana koran mu akwai maganganu na hikmomi da aka faɗa kan abinda eh, yake abin nan ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya da ake kira tarafa bin abd tarafa dan abdu ɗaya daga cikin shu'ara'u ne wanda ya shahara da ash-shaja'a kasan umrul qais ya shahara da al-ghazal yabon mata da kuma istifanta doki zuhairu ya shahara da hikma ko baka dan bane Eh, amr bin kalthum ya shahara da yabon giya da abin da ya kama da haka to shi al-tarafa ya shahara da wato abin nan الشجاعة جارمتا yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi idha ma sahibta al qawma fashab khiyarahum wa la tashab al arda fatarda ma ar radi yace anil mar'i la tas'al kakka tambayi mutun wa absir qarinahu kalli wani ne abokin sa abokin sa dalibin ilimi malamai ne abokanansa ko ba abokanansa bane in kaga ba malamai bane yake abokantaka da su to mallamtar na tashi tana bukatar alamar tambaya caution mark inji masu karatun english pondent roga ciwon dole na mutum da an kalli abokanansa wanda ke ma'amala su an san shi wane ne fa innal qarina bil muqarani yaqtadi domin aboki yana abokantaka ne da dan uwansa ma'ana aboki yana dabi'antuwa ne yana tafiya ne tare da abokin aqidarsa idza ma sahibtal qaum fashab khiyarahum idan kai abokantaka da mutane ka zabi zababbi wala tashabil arda fatarda ma arradi kakka abokantaka ce halakakke ko halakakku sai ka halaka tare da halakakku yan uwa an fara nuna mini lokaci yayi duk da turawa suna da irin waɗannan masalkin da nuna aboki yana da tasiri da sauran abubuwa maudu'in namu na at-ta'thir wa ta'assur mun samu karatu dai a cikin sa ma ya hakuri insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu zo mu dan karasa wannan maudu'i bi idnillahi subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik
yan uwa masu kallon mu da sauraron a nan ne muka kawo ƙarshen wannan wato shiri saboda lokaci ba dan ya ƙare ba kamar yace malam yi bayani an shiga karatun ne ana farko-farko ba ma a shiga tsakiya cikin karatun ba idan allah ya kai mu ranar juma'a karfe tara na safe za a zo a ci gaba da wannan maudu'i muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya ba mu ikon wato aiki da abin da muka saurara amin amin ya kuma kare mu daga fadawa cikin abin da zai mana tasiri wato mara kyau amin amin Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da zai mana tasiri wanda yake mai kyau amin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan aiki a cikin mizan hasanat Amin.
na malam da mu gabaki ɗaya da muka saurara da ma'aikata gabaki ɗaya amin Allah subhanahu wata'ala ya taimaki musulunci da musulmai amin اللهم صل على محمد آمين.
وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته